أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawar shi Allah ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafin mai tara albarka na nabiyu rahma wallafar al-professor Muhammadu Thani Umar Musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala idan ban mota ba yau muna ranar litinin 27 ga watan Rajab shekara 1446 Sura kwana nawa Ramadan? Talatin da biyu ko da uku ko? Talatin da biyu ko da ɗai ko? Allahumma ballin na Ramadan, wa ma asira al'ayyam. Ta murru bin al'ayyami sur'aka annana, na rasur atal ayyami kalbar ta imbarak. Wannan baitin muna yawan kawo shi, wato kwanaki suna wuce mana da gaugawa, kai sai ka ce muna ganin gaugawar kwanakin nan kama a ce ma walƙiya ce in ta walƙa ya kake ganin ma menene ya fi walƙiya walƙawa gaugawa wannan ta walƙa tat ɗin nan eske akwai abin da yi da gauga gani za ka yi ta ɗauko daga gabas ta game yamma a one day day second walk ta wuce to shi ne wannan sha'irin yake kwatanta wai gaugawa kwanaki muna ganin wucewarsu wai kai ka ce walƙiyar nan ce kuma in ka lura haka ne yanzu ka tsaya ka yi tunani ka gani yaushe ne muka yi da ramadan dukka duka yaushe ne muka yi da shi wallahi kai ka ce jiya ne muka yi da ramadan wannan kuma zai sa mu ƙara tunatar da mu junanmu hadisin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa yana daga cikin alamu mun tashi kiyama zai kasance shekara ta zamanto kamar wata ɗaya wata ya zamanto kamar sati ɗaya sati ya zamanto kamar kwana ɗaya ko kwana ɗaya ya zama to kama awa ɗaya wallahi mun zo kamar mun zo lokacin nan ha annabi daman ya ba mu labari kamar mun zo lokacin nan yanzu kan ka ɗauki bi ake ce mashi lokacin da da kwanaki suke albarka nan kusa-kusa ma nan kusa-kusa ka duba ka gani in lokacin muna yara kan a ce sallah ta kewayo sai ka gashi kana jiran sallah ta kewayo wallahi sai ka gashi ko ba haka ba ne amma yanzu da an yi sallah wala ka a ce mi kan kayan sallar naka su yi da kamshin gizinan nan ha an yi wata sallar tuni ta kewayo wala tun da a da allah kayan sai su mutu kan wata sallar da zo saka mutuwa su haka ne ko ka duba nan kusa-kusa lokacin da muna yara da ana wani shiri na telesa halko ba san ko har yanzu ana yin shi ba na wanda aka haifa sabuwar shekara da suke halhada mashi kado ko mine ne to wannan shirin in ka ce zaka kalle shi ka shiga uku kai dai yaro banda kai ake yi shi sai dai ka tada fitina a gida a tada ka yanzu a hara shi yanzu kuma kana zero yar ake yin shi ko kana ina karhe zero yar din take yi ka duba nan kusa kusa da aka yi misali wannan da sai aliman da yara suke so kona ne ko ko rahan ne Delisa ya kona kora hannu amince wanda ne dai, shi ma venturazar ake sa shi ko? To wallahi lokacin kajin kace sai ka kalle shi, ranar akwai matsala. Ranar kata akwai matsala, damun wani shi ma sai ka matsa a tada ka ne ka yi ma yayyinka fitina yayyinka manya ko ka masu kuka sannan su tada ka kaɗan kalla da ana kallon kai barci Allah yanzu zai gani za ka yi yaran nan ba su ma san lokacin da zero yar take yi ba sai can baban ko mamman ta lura zero yar yayi sai a bugi yaro a cece kwanta kawai lokaci ne ya canza lokaci ya gaggame ya shiga cikin juna damar rasulullah ya riga ya ba mu labari ƙarshen lokaci lokaci zai shiga cikin juna zai rage kaga babu albarka a cikin lokacin to Allah mana gafara Allah sa mu yi asa'a kuma sai mu yi ta'addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allah ka isar da mu Ramadan wallahi ba karamin zabi bane Allah subhanahu wataala yayi mi ya zabe ka ka kai Ramadan akwai ruwa da tazo salafu salih in aka yi azumi daga an yi da azumi suke fara addu'a Allah Allah kan karbi ibadar mu a cikin Ramadan da muka yi sai sun yi wata shidda suna addu'an nan sannan sauran kwanakin su ci gaba da Allahumma ballighna Ramadan Allah mu dai ka kai mu iso Ramadan saboda wani irin romo ne wanda ke da kwai a cikin Ramadan wanda Allah kadai ya san biye ta da bayan shi so nawa za a yi Ramadan a kare kai ka san ba kai bane na cikin watan baya an yi da Ramadan. Haka ne ko? Kai ka san ba kai bane ba, imaninka, degaranka, nutso ka ya garu. Amma da sharɗin aiki ya karbu. Amma irin ana yi da Ramadan aka yi ta yara ba lada ba zunubi fet Ramadan wane ne, suware Ramadan suware fet wane ne, kai ma ka san Ramadan ɗinka bai karbu ba. Wallahi wani malami ya ce ka duba in kana son ka gane aikinka ya karbu in ka yi ibada. kana son ka gane ibada ka ta karɓi ko to biyo ta da wasu ibadodi mun gane ko ka biyo ta da wasu ibadodi to ta karɓi in kuma ana yi da wannan ibada sai ka shiga iya ne to Allah mana gafara darasin mu ne wa insha Allah zan mu tashi khuruj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wasuluhu ila al-ghar fitar annabi sallallahu alaihi wasallam daga gidan shi da isowar shi zuwa kogon Hira an gane ko kogon gari hira na'am da ya zo inda suka ɓoye to ya aka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hoto ba gari hira ba ne suka ɓoye kogon da suka ɓoye gari hira ai shi na wannan ne na karatu ne na wahayi ne na'am na'am kenan yadda rasulullah suka hoto da abubakar a darasin baya da ya wuce mun ga lokacin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya isko abubakar ya ce mai mi abubakar hudda mun wanda suke nan ummuna aisha ta ce lokacin da ita da asma'u ce abubakar nan siddiqa ya ce ya rasulullah ba kowa hadiya na ne ga sunan kasan su ya ce allah ya mini umarni mai hijira abubakar mai ya ce ma annabi as-suhba suhba as-suhbatu suhba ya rasulullah annabi ka ja ni in abokance ka muje mi muje mi hijiran nan tare in zama abokin ka ta hiyar hijira annabi ya ce mai iyi kai zakararka ne a suhba an gane ko abakar mun ga inda ya tanadi mine ne abin hawan shi guda biyu suka daidaita da madugunsu abdullahi ko suka daidaita aka zo inda za su laɓe da yayin da aka sanya mu asma'u mai suna zatun taƙai ne ko an gane ko to duka da an muka zo cewa inda rasulullah zai hutu daga gida ya ce kogo ya labe an gane ko malam ya ce khurujin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasulihi ila al-ghari hutuwar annab sallallahu alaihi wasallam da isuwar shi zuwa kogo sai malam ya ce malam ya alam bi khuruji rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun hina kharaja illa ali bin abi talib wa abubakar as-siddiq wa al abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto an gane ko ba wanda ya san labarin hutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin duka makka sai wa abubakar sai sai ali ali wannan kuzan da annabi ko kuma sirikin shi sannan sai abubakar an gane ko sannan sai fama abubakar da suka san za a hutai amma ba wanda ya sani saboda su a darasin baya mun ga sun daidaita su kashe shi a wata waya da ta zo zuwa suka yi suka tsaru aka ce to a tsaya kowa gidan shi nan kote-kote a lallabe dare ya yi lumus a shiga a haushi a wannan kisan da suka yi niyyar zasu mai ko tsarar namiji ɗaya an gane ko a tarwaya aka ce wannan tahuwar da aka yi za a kashe annabi ai mun ga shawara hada shi dan ko tahuwar ma ya ce bari ya rako su ya ƙara rako su a wurin tahuwar kisan annabi kaji dan iska suka zo suka lallabe aka ce to yanzu a saurara a yi shiru an gane ko harmi ya doki har sawun kawa ya doki misali kaga in za a kama mutum a taka iske an kawo mashi da sawun kawa daman mine ne akwai hatta da yaki wanda ake mazancin mutane yaki akwai yakin da ake yi na ɗaurawalkinka ɗaurawalkinka ka san shi kawai wanda za a zo maka asuba harko an duro maka yaki kana barci lokacin daɗin barci ko kuma tsakar dare ka fara barci a duro maka to wannan yakin an hicin galaba kanka to sai suka ce bari amma rasulullah irin wannan ya fara barci a duro bashi shi kuma tunimi ya kira aliyu aliyu nan ya ce ma zai ma bayanin shi ya kira aliyu ya ce ali wannan kayan amanan mutane wanda suke wuri na ni an mana umarni in yi hijira ka ɗauki kayan amanan nan ka ba mutane kwanta sama shin huda ta da sahi ka ba su mumun huda a wata ruwaya haka ya zo mun gane ko kenan a cikin ruwaya sai aka ce ma da suka zo suka zazzamna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hudu yana karanta surat mi yasin an gane ko sai da ya kawo mi inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون an gane ko fahim layu siruna ja'alna min bayna aydihim saddan muka sanya shamaki togaciya a gaban su wa min khalfihim saddan muka sanya bayan su shi ma shamaki togaciya fahim layu siruna sai suka kasance su ba su gani an gane ko kenan sai aka ce duk sai barci yayi mi ya doke su dukkan su dukkansu aka wanda suka ce ada shaida aka so suka ce hashi barci yayi hashi sai da ya barci annabi ya doki kasa ya kalli wane ne wannan sai ya zuba mai kasa akan shi wane ne wannan sai ya zuba mai kasa akan shi ya damtsi kasa yana zuba mai su akai an gane ko ai shine astaghfirullah shine wannan mutanen nan suka wato mine ne laya laya laya wannan la ya zana la ya zana malaman tsubu a la ya zana sai ka gani an hada da menene da miye a cikin an rubuta wajen alna min bai da aidihim saddan wa min halfihim saddan fa aka shainahum fa hum la yubsirun bala fa aka shainahum fa hum la yubsiruna sai su rubuta ta cikin la ya zana sai su hada da wannan ninsu yan kulumbotansu da menene mada yaurar ko haɗa mai ta Allah mana gafara sai su haɗa kulumbotar su kawai su danna ita danna ta ne ake sai a wace ko layu musiruna shi ke da sai ka hasa ganin mutum fa a kushe na hun fam layu musiruna to rasulullah sai zuwa musu ƙasa duka bayan ya tahi wanda suka ce da shaidan aka zo sai suka ce shaidan ya harasa shi yana tashi ya kyara ihu ya ce ku tashi ya tsaye ku tashi ya tsaye da ba san ya yi barci da ya tashi ya hulka ya tsaye ya yi barci sai ya ce ku tashi ya tsaye kan ya tabbatar tun da ya ga ya yi barcin nan ya ce ku tashi ya tsaye wanda kuma suka ce ba da shi ba aka zo abu jahal ne ya fara tashi shi ma yana halka ce ku tashi ya tsaye ai shi ma wani rabin shaidan ne shi ma rabin shaidan ne Allah mana gafara ya ce ku tashi ya tsere suka ce a'a ya tsere ba suka ga kasa a kansa suka kakkaɓe daga barci kawai gasu barcin wanda suka yi barcin da suka yi suna hauhalke idanuwan buɗe kirikiri amma suna barci an gane ko gasu suna kallon ka kirikiri amma suna barci ka san irin wannan barcin kawai gashi suna kallo amma kawai barci suke ba su ganin me yake har zuwa musu kasa aka ce a dai shiga a tabbatar in ya tahi ya ce muku tun da aka yi haka ya tashi amma ku shiga ana shiga shin huda aka ga aliyu kwance aka ce daga nan aka ce ku je neman shi a watsu neman shi a cikin daren da bai yi nisa ba an gane ko a watsa a watsa a watsa bai yi nisa ba to shine malam yace ma amma aliyu shi aliyu abin da yasa ya san da annabi zai huta fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yatakhallafa annabi ne ya mai umarni ya zamna kai ya huto hatta yu'addi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wada'a har sai ya biya menene kayan ajiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya jama'a kayan ajiyar su allati kanat inda hulin nasi wanda mutane suka kawo suka kama annabi ya adana musu ya aje musu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa laysa bi makka ahadun indahu shay'un shay'an shay'un yakhsha alaihi illa wada'ahu inda rasulillah babu wani mutum wanda yake da wasu kayan ajiya yake tsoron kayan ajiyan nan nashi su tozarta yake tsoron kayan ajiyan nan nashi su bace ko yake tsoron hallaka sai ya kai tsoron annabi in dai ka kai kayan ka wurin annabi ko kayan ajiya ko kudade yadda ka same su haka zaka same su an gane ku yanzu misali ka gani in na baka ajiya misali yanzu sai in baka sai in ba sharifa ajiya jikka goma ya sai yana da kudin shi a gida a banki yana huta yanzu ya ga wani kawai mi zai yi wani bukatar shi ko wani kasuwanci shi ya sai juya zai da jikka goma haya ko wata a gida an ka tashi na ba to ba haka bane ba rasulullah wanda ka bashi shi zai aje baka babu in aje in sauya ma ko wani abu rikon amana kenan kaga dan kace ina da irin shi a gida bari in yi aiki da wannan kawai wancan na gida da na aje ko na banki ya zama naka in ka tashi nema in kuma a'a wanda ka bashi haka zai baka shi mun gane ko ba a tabawa kenan kowa in yana da abin da yake tsoro na ajiya ko na amana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake kaima wa kana al-mi'ad bayna rasulillahi wa abi bakrin radiyallahu anhu bayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radiyallahu anhu sun yi alkawari tsakanin annabi da Abu Bakar fa kharaja min khawja min khawjatin sai suka fito daga wurin da ake ce mai khawja menene khawja a gida ana yi ba me ake ce mashi irin tsarin gidajensu suna yin wata hanya kamar lungu haka namu lungu kasa ai akwai kuluwar na gida to daga kuluwar din nan na gida to kuma yana da wani port ya yi penetrator mai bai kai port ba karamar koha ba a cika huta cikin shi ba an gane ko ita dai ana yin ta ne aksari na yawwa saboda in tabaci sai kurdirjan in tabaci an gane ko kuma al'adar larabawa an san kawai ita dai ana yin ta ne saboda kaga irin wannan abin ana yin shi wani bai ma san da shi ba kawai an saba yi shi kenan shi kenan kawai a yi yanzu mu ma ai a gini muna da abubuwan da kawai muna ganin ana yin sa amma ba mu san dalilin su ba kawai an saba a yi ne a yi ne a yi shi kenan amma su magina ko kuma latijawa sun san menene isinin ko kuma menene dalilin da yasa ake kaza saboda kaza to suna da shi wannan taga taga ce ta shi taga girma ba ta kai koha an gane ko na'am mala yace baka sai suka fita ta nan ta ina ta gidan abubakar fi zahar baitihi a bayan gidan shi take an gane ko a bayan gidan shi na kaga lokacin da yi duniyar da da wadata yanzu bayan gidanka ka isa ka ce in ba wani shince ba ne ka roƙa ƙato ko kuma mai dubul fas amma ai bayan gidanka zaka ga gidajen mutane zaka hada an gane ko sai suka fita ta nan na'am yace maka wadalika li'imani fi istighfafi hatta la tata'abbar qurai la tata'ab la la tata'abuhuma quraishin na'am shine wannan dan su samu in'am guarantee security dan kar quraishawa ta so ta bi su ta tabi'uhuma ta biyo bayan su an gane ko kar quraishawa su biyo bayan su sai suka fita nan kenan dai ana jiran mutun ya fita ta ina zai fita duk boye boyen da zai yi ta koha zai fita sai suka fita nan wa tamna'ahuma min tilka rihlatil mubaraka malai ce ba kuma dan kar ta hana su Qurayshawa su hana su wannan bulaguro aktima bulaguro bulaguro mai albarka an gane ko na'am wa qad ta'ada ma al-layli ala an yalqahuma na'am Abdullahi bin quraitin fi ghari thawrin nam ba'da salasati layali sun daidaita sun daidaita tare da abdullahi bin urayt ne isa ya same su gari thawr bayan kwana uku ya iske su can bayan dare uku wa qararat quraish fi jalsati tari'a da aka magani me ake ce mashi annabi sun tsere sai quraishawa suka yi menene jalsa tari'a assembly general extraordinaire tari'a ta urgence kowa ya zo da an ce tsarin urgence ne da gaugawa aka yi wannan suka ɗauki decree aka ce mi musta'ajila ta gaugawa istikhdamu jami'i wasa'ilin lati yumkinu biha alqabdu ala rajulaini aka ce duk wasu hanya da ake iya binta a kamo wannan mazajen guda biyu a ba hanyar nan kowace irin hanya ce sans exception kelkan swala situation kawai a kamo su kasa akwai yadda ake cewa duk yadda ake cika kilfule ukil ne a yi kaza to wasu aka suka karrara a cikin jalsar tasu na'am suka ce fawada at jami'i turaq anna turaqun nafida min makka min jami'i iltihad tahta al-muraqabatul na'am muslihatun shadida suka sanya duk wata hanya ta huta daga makka kowace hanya aka sanya ta su control aka sa control mai tsanani kowace hanya da kasan za a iya bi a huta daga makka suka sa wannan hanyar su control mai tsanani kasan an ce ma a huta daga makka mu yanzu misali in kace zaka sa ma mutum wanda zai yi tahiyar kafa su control hanyar da zai huta daga da magaran ai ka san ka ba kanka wahala an gane ko tunda ba irin gari bane wanda yake kewaye to amma ita makka kewaye ne take da dual wasu wani dutsen bai yiwa ka iya hawan shi kenan duk inda suka san za a iya bi a hau an gane ko sun tsatsare shi an gane ko yanzu hatta da faru hira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa yana ta'abbuda a cikin shi hanya akan an gyara ta mun yi inar dikan muna tahiya kan bai isa ciki a gyara yanzu take an maida ta hanya hada wurin da mota za ta iya hawa an rarake dutsen amma tahiya a fiye wallahi kana hin inar kana tahiya to ci imagine lokacin da ba gyara ba take ha kawai dutsen ne zalla ka kama nan dutsi ka yana ka san hawan dutsi akwai wahala tunda hawan dutsi ba hawa bane na tahiya direct haka wani duku-duku ne zaka dinka tahiya kana wani rairaye-rairaye kuma kai kai erar kai shafe kai da kuma duniya sai dai a labari sai a ce rendezvous laba Allah mana gafara to maka wuri ne wanda yake kewaye da irin duwatsun nan ko hatta da madina kenan duk wata hanya da suka san za a iya bi a huta sai suka sa hanyar nan su control control mai tsanani an gane ko sannan bayan haka fawada at jami'a turk nam sai aka ce ma kama qarrarat ita'i mukafa'atun dakhma sai kuma suka sanya menene ake ce mashi mukafa kamar a ce mai an sanya ma alishan in ka kasu za a baka recompense ka kawo su sai a baka mi kamar sakamako na dakhma eh a baka mi prim bala tukuiti tukuiti za a ce ko mai karhi dakhma mai girma shine aka ce qadruha gwalgwadanta mi'atu naqa badalan kullu wahidin minha minhuma aka ce duk mutum ɗaya in ka kawo abubakar ko annabi za a baka raƙumi raƙumi ɗari ka ka rasulullah raƙumi ɗari ka ka abubakar raƙumi ɗari in ka ka su su biyu raƙumi ɗari biyu eh to ci imagine kamar mu yanzu mu kiyasta raƙumin da zamaninmu na yanzu a ce ka kawo mutum ne ka kashi a rai ko a mace daman yawon kowa laifi kowa ya tsane shi a garin in ka kamo shi za a baka menene elix ɗaɗari mutum ɗaya ka kashi a baka elix ɗari ci imagine ya kake gana wannan ɗin kai walla ba elix ba ko ruwaila aka ce za a baka ɗari ka motsa wala motsa zaka yi ruwail ɗari ma garinsu ba nan ba ne ba tun da ka ɗauki a yanzu ma a ce za a baka raƙumi ɗari ba kaɗan ba ne ba kuma raƙumi namijin raƙumi mai yi ko macen raƙumi mai yi ta kai don lizafiron katsan ɗin nan katsan mil eh to in za a baka ɗa ɗari nawa kenan kusan karant miliyan ko eh haka ne ko kai abdulmajid ko kai aka ce mu kamo a ba mu karant din na an ya kuma kamo ka ba Allah mana gafara karant miliyan mutum daya kuma daman ba irin wannan mutum bane a adi wanda duk wanda aka samu kudin daman ya ishe su ya ishe su wannan a kaɗan ne wa ka duba ka ga valar ɗin rakumi a lokacin nan ai ya yi valar ɗin shi a yanzu yanzu ai bai da valar a can ya yi valar kiyasan karanta miliyan mutum ɗaya ka kashi da rai ko a mace Allah ko baka da ƙarfi sai ka gwada sai a sai ka gwada yo wannan wani ka kawo wannan zai iya kawo su misali guda biyu an ba shi rakumi ɗari biyu shi da talauci kuma shi kenan Allah subhanahu wataala ya ce mana wa innahu li hubbil khairi la shadid ai shi dan adam game dai da san alkhairi dai tsananin san alkhairi gare shi eh wannan da haka ne aktima alkhairi ne dan adam yana san shi sosai yace ma liman yu'iduhuma ila quraishin hayyaini aw mayitaini kainan mankan wanda duk ya maido su da rai ko a mace ya kawo su annabi da abubakar ko ya ka annabi kaɗai ko ya ka abubakar za a ba shi raƙumin nan ɗari-ɗari kowane ne inda ka maido su da rai ka kasu a mace ka kasu su dai a maido su a kasu kawai a kasu tawa wahina izin mala ya ce ma aiko daga nan jaddat fursanin sai masu dawakai suka jajirce an gane ko wa mushat 'yan tahiyar ƙahoma ku duwa wani wani miskini fakiri da ya ji wane ne ɗin shi sai ya wasa huka sai ya huda an gane ko fursan wa mushat asarun fi talabi fi talab kai tsaye wal qussasul asar fi talab da kuma masu bibiyar tras tras kasan akwai wanda yanzu babu bamu da su a birni amma a kauye akwai su an aka shigo gidanka aka yi sata sai a doko kwarya sai a binne an aka samu sawu guda sai a binne sawun nan guda mun gane an aka binne shi sai a kira irin su akwai su wannan kuma ilimi ne ba ba bokanci bane ba ba tsahi bane ba ilimi ne sai a kira su a ce duba ka gani to irin su sa'ad da muka samu in ya san abin zai hada matsala tsakanin fami sai ya ce maku wannan fa na gida ne a bar magana na mashi magana kuma sai ya ce ya mashi magana in kuma an san wane ne ya ce to wane ne kayan ku suna wurin shi wannan sawun kawo shi ne me yasa aka ce wannan sanin sawun kawo ilimi ne lokacin rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sami irin wannan da larabci ana ce masu kafa kafa ake ce masu an gane ku cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam usama da zaid ne ko shi uban balarabe ne balarabe ne tak kuma ya aiho da baki matar shi balaraba kuma lokacin akwai bayu baki bagaci an gane ko haba sai din wasu kahara wannan shi dai uba ya amshi dai shi amma ai din wa duk sun yi tabi sifalar horin mutum da horon mutum a himi baki da magana an gane ko shi kuma na san yaro cikin kakannin shi ne aka samu wani wani bahabashe ko ya doko kakan shi cikin kakannin shi ka san yaro sai ka gani ya ki kama da kowa a fami sai an bincika an je can kawai gida sai a ga wani latija a ce wannan kamar shi ya aihe shi shi kuma can ya dira can cikin kakannu to sai ya kasance suna kwance a masallaci sun rihe kansu suna kwance shi kafan tsoho ne a yadda riwayar ta zo ko sai ya zo ya ga kwance kawahuwa ya gani bai ga huska ba shi ba dan nan bane yace amma haza min haza kaga wannan kawar daga cikin wannan kawar da fito to a ruwaya ana ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida yana ta mulmushi har ana ganin hasken haƙorin shi ya ce ayyau kafa ya zo ya tabbatar ya tabbatar gaban kowa to kaga wannan ilimi ne wallahu ta'ala a'la wa alam su wa'annan mutanen duk sai suka tabi trust to ai can bayan mun gani trust din ya ake goge shi masu kiyo ake tada ako na dabbobi tun an goge trust din na'am wantasharu fi jibalin walwadi suka watsu a cikin duwal watsu walwadi da walwadiyan da kwari kwari muna banmu da kwari kwari ko kwari kwari da duwatsu saman duwatsu da cikin kwari kwari na'am walwahad walwahad ati wahad shi ma zaka kira shi kaman kwari kaman dai cikin ramun mukane haka da zai shiga wuri ne wanda ke da koyi kururusuwa wal hidab shi kuma hidab shi kuma eh kaman duwatsu ne wanda suka yi plateau haka suka yi teran liba irin su ne dukka suka nema na ko ina lakin min duni shadwa wa bi ghairi ayi sai dai suka dawo babu wani abu da suka samu suka dawo hannu hannu shiru babu komai bala ya ci ma waƙar wasalar mutaridu da ilababin gari wannan mutanen sai da suka zo gati da ƙohar kogon da sa'an nan suka koyo ka gari saurin suka zo a kan ƙohai nam walakin Allah ghalibun al'amri sai dai Allah Allah ghalib ne akan al'amarin shi an gane ko sai ne mala ya ce ma rawar bukhari bukhari ya rawaito hadisi an anas bin malik daga anas dan malik an abi bakr ne siddiq an samu daga abi bakar kala ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghari na kasance da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kogo farafatu ra'si abubakar ya ce maka sai na daga kaina fa iza ana bi aqdamil qaum sai ga maka ni ina kallon kawahuwan mi kawahuwan mutanen yana zaka gane cewa kogon haka suka shige shi su kuma da suka zo sai suka tsaya saman kogon kenan shi kawahuwan ya dinka gani an gane ko na'am faqultu abubakar yace sai nace ya nabi allah ya kai annabin allah ya kai annabin allah law anna ba'duhum ta'ta basarahu ra'ana yace da dai ɗayan su ya yi ƙasa ƙasa da idan shi da ya kalli ƙasa ya ce annabi wallahi da ya gamu kawai ka kalli ƙasa ce da ya gamu na'am kala sai abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar uskut ya ababakar abubakar ishiru mana isnanin lahu salisuhuma sai ka sani wa mutum bi ne wanda Allah yake tare da su na uku bi ne ana amma Allah ne na ukunsu ya ne za a yi su gamu a wata ruwaya kuma ma zannuka ya ababakrin bisnanin lahu salisuhuma mi kake tunani ya kai abubakar da mutum biyu ne allah ne na ukunsu waye isa ya cutar da su zan mu ga a cikin ruwayoyi da ake kawo an kawo ruwayan har sai da suka zo za su shiga kogon suka gami tautau gidan tautau da tattabara ta yi kwaiko Allahu a'lam bi sihhatiha wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan ya ce mai ya kai abubakar miye zatanka da mutum biyu wanda Allah ne na ukunsu to kai kaga yanzu kai ka yi tunani alasabil misal walillahi masalul a'la walillahi masalul a'la kai yanzu a Niger president Tani ya hutu ya ce wane mutume na ne eske daga raji wani ya taba ka ya hutu a a tele sahale cewa da mutum yana ne kaga makka ta kuwa to mu doka misalin duniya yanzu misali ana cikin rikicin-rikicin nan wannan futin ko kinshan on ya fito ya ce wanda ya taba wani ya taba ni kaga dai da karashe baka tabuwa a dai tsarin yaki na duniya yanzu dai eh futin da kinshin suna gaba gaba ko sai to in ka taba wani ka taba ni daga rashe baka tabuwa to walillahi almasalul ala yanzu baka gani ko da yaro da mata in mai gida yana gida hankalin su kwance duk girman mace duk lattijar takarda in dai kana gida hankalin ta kwance barci take hanta mai shari kawai tana ganin cewa tana da rukunin shadid tana da namiji da zai kare ta amma wallahi kana bulaguro kana bulaguro duk inda hankalinta take sai tashi yake duk inda hankalinta yake batta barci barcin sama-sama ne yane-yane ga sanin dai ita dai a duniya a lahira tana neman wasu tsanninta wasu yayyinta iyanta ko taya ta kwana a rihe can a yi mine ne wallahi mace in miji na gida ko ba a rihe gida ba barci za ta yi ba ruwanta amma bakkarin ta sanya kuba ta sa kwado ta sa kile ba ta samun nutsuwa da yara ƙanana su ma haka ne in baba yana da lahiya lau sai sun fara girma sun fara hankali to shine ya zuwa lillahi masalla ala su annabi yana tuna ma abubakar kai wa Allah gare mu mine ne zan musare ma miye zan musare ma zaka ji a cikin wasu malaman sira suna kawo cewa tuni daga can kalkashin wannan mala'ikun ruwa sun daidaita sun kawo ta korama su daga can kasan kogon ta yadda ɗaya zai leƙa ƙasa a shayi su ta korama ruwa sun kawo korama sun ashe ta kawai da ɗai ya ce ga sunan a shaye su ta ƙoramar ruwa wannan ma Allahu alam bisi hatar ruwaya mala ya ce ma wa karkanatil mu'ujiza akramallahu biha nabiyyu wannan kaga mu'ujiza ce Allah subhanahu wata'ala ya girmama annabi shi da ita faqad raja al mutaridun hina lam yabqa bainahum wa bainahu illa khutwatun ma'duda kaga masu neman nasu ba su koma ba sai da suka zo tsakaninsu da annabin sun rami kyalkefa kyalkefa ne kawai daga kalli ƙasa suna ganin an kama su da sha an kama su abakar yana ganin an kama su hutuwa ma'aduda kyalkefa kawai da sun yi ba ɗaya sun shiga cikin kogo halas sun kama su amma allah subhanahu wata'ala dan ya nuna daraja da girmama rasulullah ya maida su daga nan ya ɓadda su وسجل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى أتكن ونن بيانا الله سبحانه وتعالى يا فدي مغانا يكي تيوى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah ya ce in dai ku ba ku taimake shi ba kuka ce ba ku taimakon shi ko to ku sani Allah tuni ya riga ya taimake shi suratul tauba aya 40 Allah tuni ya riga ya taimake shi a ina lokacin da mutanen shi idza akhrajahu ladina kafaru lokacin da mutane kafirai suka huddo shi suna su biyunsa a cikin kogo Allah a nan ya taimake su sani sinil izu ma fil ghar lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin nan da yake ce ma wane ne abokin shi Abubakar la tahzan kal kai bakin ciki kal ka tsorata inna Allah ma'ana kasabi Allah yana tare da mu yace ma abokin shi Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya kira abubakar abokin annabi wai yanzu a haka ne ake samun wasu 'yan iska wanda ko tsarkin kirki ba su iya ba su zo suna zagin abubakar kai yanzu mutum ya zagi abubakar ya ce yayi wai su zagi abubakar suna zagin abubakar suna datsa ma umul mu'minin aisha magana umul mu'minin aisha wadda a ƙirjinta kullum muna ba da misali a ƙirjinta annabi ya rasu kai annabi Allah zai bar annabin shi wanda ya yi so ya rasu a ƙirjin wadda ba ta kirki ba a gidan a ɗakinta a saman ƙirjinta ya rasu ta rungumo shi a haka ya cika wai yanzu don hutsara da iskanci wai mutum ya dinga yi ma aisha sharri na zina bayan wanda inna ladina jawu bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu bayan Allah ya kawo kusan ayoyi goma an wanke Aisha da sharrin nan da aka mata ayoyi goma wata rana Abubakar Umar ya ji sahabbai suna tattaunawa wai da Abubakar da Umar wa ya falala an gane ku ka san su ma sun sani gaba da gabanta ne gaba da gabanta ne da Abubakar da Umar wa ya falala Umar ya ji su ya tsawatar masa ya ce ku ƙara haɗa da abubakar ya ce yawun walaila dare ɗaya da wuni ɗaya da abubakar ya yi da annabi cikin kogon nan to bare dare nawa suka yi kusan uku umar ya ce dare ɗaya da wuni ɗaya ya ce wallahi ya yi umar da ayyallan shi gaba ɗaya daraja bari har ya samu daraja abubakar wannan daren da abubakar ya samu ya yi umar da iyalan shi gaba ɗaya daraja umar aishi ma da da farko yana ganin ya yi musabaka shi da abubakar allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi rigai-rigai ku nuna rigai-rigai neman gafara ta ubangijinku inda ya hasa musabaka da abubakar ina ne an zo za a yaki ko umar ya kawo annabi ya ce mi ka kawo ya ce rabin dukiya ta duka na kwaso na kawo a sanya hanyar ɗauka kalmar Allah ana nan sai ga abubakar annabi ya ce miye ka kawo ya ce duka abin da na mallaka ya rasulullah mi ka bar mai iyalanka ya ce Allahu wa rasuluhu shi kenan umar ya ce kai ya isa haka ba iya ma abubakar ba iya mashi ya mana ba iya mashi shi ne ya ce masu yawmun wa laila ya yi mi ya yi umar da yallan shi gaba ɗaya wata rana umar radiyallahu anhu ya taba iske ɗaya shi hafsa ya shiga gidanta gida annabi ka san wannan al'ada tana da kyau sai dai munan ban san ba girman kai ne rishin sani ne ko kuma sha'inci ne ko kuma mine ne kaga uba ya je gidan ɗaya shi ya mata nasiha na ba a yi na in kaga uba ya je gidan ɗaya shi sai irin uban nan wayayyu shi ma ya tsaya daga ƙofa yara su zai musu wannan ha'a wallahi uwa mu ku ji tsoron Allah ku dinga tsabbaka sunna shine aka ce tarbiyya tarbiyya wallahi ba bata karewa sai ka sa yaron ka kabari dan ka kai ka aihe shi ko in dai da ranka tarbiyyar shi bata kare maka sai ka sa shi kabari ko in ya sa ka don ka ce yaron ka ya aure shi kenan babu kai ba wane ne ba mine ne a wallahi uwayen mu kuji tsoron Allah tarbiyya ba ta karewa sai ka binne danka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan Fatima miraran wa tikraran ya taba zuwa ya kai musu ziyara ya isko sun dan samu matsala ita da Aliyu ko rikicin dai wanda dai ba a rasawa kowa a gidan shi akwai shi eh aka yi shi gidan Rasulullah bare mu Allah mana gafara. Emana, Abu Aliyu ya yi zuciya ta taba shi ya yi zuciya ya huta, ya zo gindin masallaci ya kwanta a ƙas, ran maza ya baci. Annabi ya shiga ya ce, Ina mai gidan naki? Ta ce, Wallah mun ɗan ji tacin baki dai ne ya huta. Annabi ya isko shi ya kwanta a ƙasa ya tada shi ya ce, Ƙum ya abu turab aka wa ƙara sallaris, tashi kai ya kai baban ƙasa tashi mana. shi ne Ali ya ce yana jin daɗi a ce mai abu turab annabi ya ce mai abu turab sai annabi ya kama shi ya kai shi ina ya kai shi gida ya zaunar da su ya sulhunta su an gane ko kaga shi ma rikicin cikin gida umar ai an taba faɗa mashi ko ya yi tsawato ya tsawato matar tashi ta mai da magana ya ce ke umar da ake tsoro ni zan yi magana an ta ce gidan gogon ma haka ake ya tattare ya iske hausa ya ce wai yanzu ku yanzu kuna da tsaba annan magana ya ce hayya yanzu ce ya fita ya bar mamu gidan kuwa to ka gani rasulullah yana zuwa gidan wa fatima akwai lokacin da ya zo har sun kwanta saman shinhudarsu aliyu ne kuzar din shi ne kuma kamar dan shi yake hannun shi ya girma fatima ce yes ya shigo ya zauna tsakaninsu ya masu nasiha ya masu nasiha ya tahe shi an gane ko to shi ma nan umar ya zo wurin hafsa wata rana nan muna fadin falala da daraja abubakar da iyallan shi umar da ya zo wurin hafsa yana matsayar shi nasiha ya ce duk kishin da zaki karki dora kishi akan wannan aisha ya ce kin gane annabi ya hisanta kuma ya hisan babanta duk yadda kike yi ba inda zaki ta yi ki ta yi ki daraja wurin rasulullah babanta ya yi babanki daraja saboda haka babu ke babu kishi da ita kaga nasiha ce mata shi to kaga yana da kyau a matsayinka na ma'aihi karka ce kawai da kayi ni ka auren da diya shikenan kai da diyarka sai ta zo gaida ka gida ka ganta a ce wai ma'aihi bai taba zuwa ganin diyar shi bai mata nasiha to wannan abun bi zan mu kira shi ko dan ba mu tashi da al'adar nan ba ko kuma akwai Allah mana gafara kenan dai bi kulli khulasa uwayen mu sani tarbiyyar ku bar ta karewa akan mu sai kun binne mu ko mun binne ku an gane ko dan mun yi aure ko wani abu makamancin wannan tarbiyya bata kare ba an gane ko tarbiyya bata kare ba dole a dinga bibiya ya kake ya kake ka ji tsoron Allah a cikin iyalanka dama dama uwaye mata wasu suna dan bibiya kaɗan suna dan bibiya sannu sannu ko kuma su sun yi bibiya kusan yanayin rayuwarka ko shek yana ba mu labari ya ce wani lokaci sun dawo daga daga saudiya umra da malam baban shi sun dawo kai tsaye shi sai ya wuce sudan zai je doktorar shi daga can suka rabu yana zuwa kano ya ɗauki jirgi ya koma sudan zai je doktorar shi zai je inscription na doktora yanzu suna cikin mota cikin sudan sai ya kira ma'aifiyar shi yake faɗa wata buga mu dai mun wuce sudan suna abin ka tai garin da wanda ka sani baka san kowa ba yanzu ina ka sabka yace muna tare da dai abokan mu gamu tace ka ci tuwo dai ko sai shiru eh yayin shiru ya ga shi yanzu da shekara kusa hamsin da yan kai ana tambayar shi ka ci tuwo ya ce ina na ci tuwo ce tuwo Allah wa da gafara. To dama dama su uwayen mu mata kaga su suna bibiyar ka duk shekarunka. Su ne ba su ganin girman ka amma uwayen mu maza Allah mana gafara ya kamata a ci gaba da kulawa da tarbiyyar yaro ko da aurar da shi ko mun girman shi ana bibiya har abin ne shi ko ya binne. To kaga Umar ya je ya yi mami ya yi ma Hafsa diyar shi nasiha akan cewa ke ho wannan ba sa a wannan ɗinki bace ba kaga nasiha ce mai kyau an gane ko wannan kenan shine Allah subhanahu wataala ya ce ma fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha sai Allah ya sabuko nutsuwar shi akan shi rasulullah ya samu nutsuwa tab an gane ko sannan ya karfafe shi ya kara mashi da wasu junud sojawa sojawan Allah wanda ba ku ganin su wa ma ya alamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi kuma Allah ya ga damar ya mai da komi rundunar shi abu mai rai mara rai mai hankali mara hankali sandararre danyi hatta da kai in Allah ya niyya sai ya mai da kan rundunar shi hatta da kai kai karan kanka an gane ko misali ana bada misalin da marudu da marudu aka ce sabro uku aka turo mashi ko biyu suka tsaya su gani in kin ka samu shigo ɗaya ta shiga cikin ƙwalwar tashi ta hancin shi ta yi sandi ya hallakar da shi sabro sabro an gane ko ai ka ga yanzu dai kana cikin abin da dai kana ganin shi karami ne to wallahi ko kai aka bari da sauro ya barka da cizon nan da kuka kadai ya isa na Allah wallahi ya barka ya ta zuwa maka fali likitoci su yi ta kwasa kuɗinka Allah mana gafara aka karfafe shi da sojawa sojawa wanda ba ku ganin su ka ganin kenan tanan ne wannan aka kawo ruwaya wannan mala'ikun kuma watakila ba su kaɗai bane ba Allah shi kaɗai ya san wani sojawa ya kawo mu annabi su tsare shi a cikin kogon nan wato Allah subhanahu wataala da ya niyya sawa zai yi annabin ya huto takim takim ya yi hijira takim takim ba wanda zai gashi kawai ihtiyatan aka bar mashi dan ya samu ladar hijira da wahalar nan ta hijira da komi dan ya cika ladar shi cikakka saboda ku duba ku gani yadda ya hoto ha suna kallon shi amma sun yi barci to in Allah ya niyya sai su zo su yi kurazama amma ba abin da suka gani yanzu misali daga ciki akwai wani lokaci da aka san ko tabbat ya da abi lahabin wa tab akwai ruwayar da ta zo cewa mata abi lahab an ce wa muratuhu hammalatul hatab ko fi jidiha hablum min masad mata abu lahab zuwa tai tana neman annabi da rabin tabarya tabarya cikin gari ta isko abubakar da annabi zamne ta yi da gaya ma abubakar magana yau da na ga abokin nan naka da na gama da shi annabi ho yana zamne suna zamne da abubakar neman shi take abubakar ya ce rasulullah wai batta ganin ka ya ce allah ya sha maka yadda ya ta batta gani na suna hira suna zanne ita kuma tana ta musiba neman shi take duka cikin gari ba dai ya turo ba a ya ce aya dai umratu hamalatul hatafi ji da hamdu bi masal tai tai tai tai an gane ko sannan mun gani wannan bawan Allah shi ma da ɗaya daga cikin kafurawa manya manyan kafurawa maka ya ci mashi kuɗi ko ‘yan gamin fada suka ce ba wanda zai amsu ma kuɗi sai muhammad an gane ko don su haɗa izgili su sha dariya ya zo ko ya ce annabi ya ce taho mu dai shi kuma ya ce in dai har ya zo sai ya yi sai ya tsikare shi ya mashi waye ya mashi wane ne yanzu da ya zo ya ce ya ne yana bin ka kuɗi yana karkarwa ya ce yana bina ya ce ɗauko ka bashi ya shiga daga wuka yana karkarwa ya miƙo ya bashi ba wanda yake gani kuma an san yana cikin masu matsa ba annabi shi wannan kuma yau gashi gaban shi yana karkarwa da ya tsayi aka ga yana zuwa ya ce lahiya cewa wasu zakuna ne na gani wasu zakuna na gani kowane zaki neman cinye ne yake daidai kafaɗin shi sun taho tare da shi manya-manyan zakuna mun ga na abu jahal shi ma da ya ce wai kuke bara a muhammad yake zuwa yana gogo yana suje da gabanku yana bata muku rai yayi rantsuwa ya ce wallata wal uzza inda yayi abin nan gaba na sai na zo na tsikare shi na wulakanta shi sai gashi da ya zo aka ga yana tare hannun shi baya yana baya yana baya yana baya yana tserewa kamar yana kora wani abu su kuma ba su ganin komi suka ce wai lahiya ya ce wallahi wasu raƙumma ne na gani zaul manya-manyan raƙumma wanda babu irinsu kuma hama suke cinye ni kuma raƙumman da fuka-fuki kai mutum ya ga raƙumi da fuka-fuki raƙumin da bai taɓa ganin irin shi ba kuma neman shi suke sa cinye shi annabi yana ta yana sallah ka duba duk ayoyin nan da suka gani kawai ƙara bushewar zuciya suke kawai kallaban rana ala qulubihim Allah mana gafara sai Allah ya ce wa ayyadu bi junudin lam tarawha ya karfafe shi da wasu sojawa wanda ba ku ganin su waja'ala kalimatul ladina kafaru sufla Allah ya sanya kalmar wanda suka kafirce ita ce makankanciya wa kalimatullahi hiyal ulya kalma Allah ita ce madaukakiya wallahu azizun hakim Allah shine mabuwayi Allah shine mai hikima lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya ganin lokaci ya yi fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi ya share shi daga kirzan ma Allah ya nuna mana satin sama muna cikin masu rai da lahiya sai mu tashi kissar suraka bin malik suraka bin malik wani mutum ne wanda shi ma yana daga cikin mu'jiza da suka gani mu'jiza a cikin tahiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi hijira ka san a cikin tahiyyar rasulullah an ga mu'jizozi da yawa da yawa ya ka kissa suraka bin malik ai mun ga na ummu ma'abad cikin darussukan na baya wadda ita ummu ma'abad eh mace ce take cikin daji wadda aka cika mata wannan da nono suka sha nonon tumkiyar ta busassa kanjaman mako annabi ya kama hantsa ya sha abubakar ya sha mutanen da suke tare suka sha aka bata ta sha aka aje nono kuma dabbar ta zama cikakka gosassa wadda umu ma'abar da mijinta ya zo ba ta ba shi labari sanadiyar dai musulunta suke nan sannan kuma wannan hadisin na umu ma'abar yana cikin hadisin da aka kawo siffa annab sallallahu alaihi wasallam tak kamar kana gane shi hadisu umu ma'abar in ban mance ba cikin urjuzun nan na bayan mun yi shi ko fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamce ilimi ne Allah mana gafara shi share shi da kirzan mu اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم اقض هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين برحمتك يا واحد وقهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله